أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعائي ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurin mu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 17 ga wata na jama'ar ula hijira shekara 1400 da arba'in da biyu wanda ya dace da ɗaya ga watan harko shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya a darasi da ya gabata muna dai cikin sosin maryam mun tsaya aya ta hamsin daidai kina sha Allah yau za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya lakayin shigo na game da tambayoyi wata a baki wata a rubuce illa na kira masu rubuto tambaya suka rubutuwa da wuri don sai a zo karanta masu mutu aiki gaske magana masu rubutuwa wani bai iya hausa ba kuma babu kan hausa da ma kuma daban da ma da turancin yayi in ya san turancin saboda da hausa wata da hana rubutu hausa Ah, ta ta farko dai iya magana cewa ah, mutum ne musulmi ya alami kirista kuma sai allah sa ta samu aihuwa ta samu ciki da cikin dan musulmi to in ta mutu wannan yaya za a binne ta ina gana ko wasu kwallowa a abin ya wasu kwallowa ta tun dai malamai sun yi magana na zaman cikin kisma na su da zaɓi kana abu malam suna kawo magana kan wannan abin iya wakana za a binne ta a kabari wanda ba wannan ba wancan ba a samu wuri za a binne ta ba na kirista ba ba na musulmi ba haka malamai suka ce wannan ba sai magana ta a, shi wannan iya maganar wai akwai nasi da aka dogara a kan shi wajen yin sabka wadda ake yi a makarantunmu na tara na a tara mutane a yi biki da sauransu wannan yana da iya shara da yayi na yi wani malami iya maganar bida a ce a takaice maganar cewa madogara ko nasi masin asali akwai nasi illa wasu na da bai ganta ba shi abin inganci ya da ishina da malamai ma masu daga cikin madogara da nisan ta wani masu wani asalin wani abu akwai cewa asar ya zo umar bin khattab lokacin da ya hardace bakara ya yanka raƙumi kuma ya sa a yi sadaka wannan shi ne asalin sauka da ake yanka a yi murna da yin sauka sai masu a wannan suka dogara ba haka wannan ake kira ba inda bid'a mun ki kira kun da mun ga ana yi ko da mun abu irin wannan kaman na Allah cikin Abu Bakar bin Rahimahullah ya ce irin al'amurra da aka kama su akan hadisi ko da bai inganta ba in dai aka hadisi aka kawo su dan kana da wata hujja ko rashin ingancin hadisin baka ce bid'a ce to su ba su yi akan ko akan ra'ayi sun yi akan nasu illa nasu ne iya a wajen malin bai inganta ba wannan shine ne yana da magana asalin masu abu shi kuma wanda yake magana akan nasiyawa ma bi gari ko ya raunana ruwayar da ta sa aka ce mana da ta sa yin wannan walima da yin sauka alƙur'ani lawan abin da malamin kamar na gaba su yana bani da wallah yake cewa irin al'amura na irin wannan samun wani bishara ko wani farin ciki kai wani abu na walima ko na abu ba a yanke abin zama ka'ida ba bai zama to hanyar gobe za a alheri kurin ka samu jidda yan kurin ka yanka su a sha a mori ba da wani da wasu shi na ga zama da ba ba ta nuna kurin kurin yanka su tuna ba ma ɗauka abin kamar ka'ida ce dole sai a yi a nan abin kamar su ke canza su kuma kuma nan amma haka kurin mutum ya jin daɗi ko ma me samun kurin ci zan a yanka kurin a daɗi ma kai koma ka'ida dole da yi shi ne mana kurin Allah ta yi sai magana da ne kan magana da ne sati da ya gabata ta ɗan wani shi ba alai salam ba annabawa ba ne abinda dai bayani bayani ne ne kullum ana karatu mutum na shurare ko mai da baya ba da abin zamani da an na'ura na an ɗauka sai da koma baya ka ji me aka ce kayan kai a bakan shi abinda ya magana ibnu kasir rahimahullah cikin tafsirin shi kawo matsala cikin tafsirin surat yusuf kan magana da ta shahara ce a wajen malaman tafsiri shahara cewa ɗan yusuf annabawa ne shi ne ya yi inkari ko ba shi kaɗai ba wanda ka zama na garin tafsirin na imam shokani fatul qadir sai ga dai maganganu malamai kan masala cewa ba annaba ba mun nasin da ya tabbatar da ɗan yakwatu yusuf cewa annabawa ne akwai al'asabar da al'asabar su kuma zuriya ce ta yaƙo amma waɗannan yan wani su ba su kai wannan aika aika kamar hujjoji da ibn kasir kawo rashin wata madogara da farko wanda ta kawo na labarin tashi annabawa ne na biyu cewa abin da aka ambata sun yi bai cikin halin annabawan Allah a ciki akwai yaudara zama ce tun amana maganar kisa maganar karya da abu a fiye wani halayen sun gode da halin annabawa haka bin kasi da cikin dalilin kuma babu nasin da ya tabbata balle a mai tawani daga manzan da Allah ya ko ya ce wani annabawa ne sun yantar mutane sun kama gana na gaskiya ba annabawa ne ba abin da ke zahirin magana kamar shi ibn kathir ya faɗa a cikin littafi kuma abin da ya ƙara hujja haka mun karanta ruwaya wadda ina kasa imam al-bukhari ya rawaito hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tambaye sahabbai ya wani tambaya waye mafi karamci mutane manzo Allah ce mafi karamci mafi kima ko nasaba a duniya ya ce yusuf alaihi salam shi kadai ne ce a duniya wanda ya kowa kyakkyawan nasaba shi annabi dan annabi jika annabi baban ka kashi ma annabi wanda ta bani wani sasala inda har ɗan uwan annabawa ne an ce shi ɗaya haka na abin wannan wannan hadisi ya kara kore wancan labarin cewa yan wasu yan wasu kullum ɗayan a yakubu ne sun yi laifi sun tuba ga Allah yusuf ya yaye musu uban ya roƙa musu gafara ta Allah an gafarta musu kura bakin da su kenan Allah ta rike mu Allah ma da aya ta mutu ya
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكر في كتاب موسى الله سبحانه وتعالى كذا ما غش أمرني كأنبتا ومتعني أولا لتاين القرآن تبات الأبار موسى صلى الله عليه وسلم إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا شي موسى عليه السلام مقنم مخلصا abu ta kira mukulisan imma ai fataha kan lamukin mukulisan ko kasara mukulisan akan abin da makanta mukulisan wanda Allah ya zaba kuma Allah ce ni tafitu kadan nas ko mai sanatu bi kalami Allah ce ni tafitu kadan nas wannan zaban shine mukulisan wanda Allah ya zaba a cikin bayin shi shine mukulisan aka ce mukulisan da kasara wanda yake tsarkake aikin shi din dai ba wanda ba haka ba ko da haka ba ko da ne musu annabi Allah ne ko ne yake ba wannan abu sun farata korewa wannan annabin Allah musu alsalam an sallama annabin Allah ne mukhlasan ne kuma mukhlasan ne a wajen Allah da rabi yace kuma ya bashi wata siffa cewa wa kana rasulan nabiyya manzo ne kuma annabi ne wasu daraja ce guda biyu mafi kima a duniya manzanci da annabci to ya samu annabci kuma da manzanci kina wata yabo ne Allah ne wannan hali biyu da Allah ba shi manzo ne a lokaci guda annabin Allah akan samu annabi kadai ba manzo ba akan samu kuma manzo na Allah wanda an sanar ya bayani adadin manzanni da adadin annabawa ruwaya ta inganta ta albarkar sun sai ya kishi ya ka ruwaya cewa adadin annabawa dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu kenan dubu ɗari da ishirin da hudu kenan aka ce wannan kaji suna da yawan gaske amma ce su manzanni ruwaya mai inganci ya kawo ɗari uku da goma sha biyar ina kuma ba da kara kanarta in kuma ba gina ya fi allama kuma ba
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا na'am kenan ne cewa Allah subhanahu wata'ala ke ba manzon shi umarni na cewa wadhkur fil kitab Musa ka ambata wa mutane a wannan littafi na alqur'ani labarin annabin Allah Musa da sallam innahu kana mukhlasan shi Musa mun ji muka ce mukhlasan idan aka yi fata wanda Allah ya zaba Allah ta yi tabbatuka ala nas da satu bi kalami zaɓe zaɓaɓɓe na Allah mukhlisan kira mukhlisan wanda yake tsarkake aiki mukhlisan shine ikhlasi kenan kuma ce wannan duka siffa biyu ba wani ta kone ga Musa da Saka to cewa kuma ce wa kana rasulan nabiya kuma manzo ne kuma annabin Allah ne daraja manya guda biyu a duniya manzanci da annabta akan samu manzo annabi akan samu annabi wani ba manzo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kan cewa akwai manzanni akwai annabawa ya ce annabawa dubu ɗari da ishirin da hudu ka suna da yawa ma manzanni ya ce ɗari uku ne da goma sha biyar duk da wannan nasu ƙur'ani ya mace ishirin da biyar sauran bayanin da zai karkar da su dai kenan akan haka wasu kan kawo shi ba akan wannan magana ya za a yi a kawo magana cewa annabawa a adadin su alhali Allah suka yayi bayani ce akwai annabi suka baka labarin su wasu baka labarin su ba ya za a ce kuma hadda annabi sanar da su bayan Allah ce wasu baka labarin su ba magana kissa annabi ko kissa wani labarin rayuwar shi ne rayu shi ne kisa wani wani kuma magana adadi daban ba su ba shi karu tsakanin wancan aya da wani hadisin da ya kawo adadin su wani adadi ne ka san mutum kaza ne a nan garin nan labarin kowa cikin na san garin mutum da zai mutum mutum kaza ne wani kan labarin shi magana adadi annabi magana adadin annabawa dubu ɗari da dubu ishirin da hudu manzanni ɗari uku da goma sha biyar ruwa mai inganci kan haka wannan shi musa iya da wani siffa guda biyu annabi ne manzo wana da yana وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا wana da yana min janibin turul aima min kirayi musa allah mai kira wanda insha Allah ganin mun zo kusan da yamma koma can ta hasira da kusa da mu maga yanda abin ya wakana to abin kusa ne yan ayoyi ne zamu gina cikin ta insha Allah a takaice dai Allah ya tabbatar da mun kiraye Musa a gehen wannan dutse bangaren dama Musa alaihi salam ya tunkari dutsen tur kuma annan ne Allah mai magana a inda aka yi maganar da shi ake gaya maka daga bangaren dama damawa damar Musa alaihi salam ɓangaren da dutse ne babba a gaban shi ɓangaren dama dutsen da a wajen musa ɓangaren dama shi daga wannan gejin ne aka mai magana wa qarrabnahu najiya Allah ce mun kusantar da Musa mun yi ganawa shi ta musamman dan Allah ya fara shi kai tsaye Musa alaihi salam shine kusancin da Allah mai mun kusantar da shi wajen ganawa da Allah ya da shi na ya mai magana kai tsaye wannan shine abin da aka karanta anan mun sauran bayar da shi Allah mun zo da shi na gaban sha Allah za mu shiga yace wa wahabna wa wahabna lahum rahmatan ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
kuma wa wahabna lahum rahmatina akhahu haruna nabiyya mun me wata kyauta ta musamman tar daga cikin rahaman mu jinka na Allah na ba shi kyauta a masa kyauta a hawan harun nabi an ba shi kyauta ta ɗan uwan shi harun an ba shi matsayin annabci shi ya roƙan ma ɗan uwan shi waje an ne wazirin min ahali harun a ko kuma cewa fa'arsin ila harun ko ya ce Allah ka aika ma an mai wayi an mai magana ta magana ta aike zuwa ga fir'aun ya ce Allah ina roƙon ka sanya ɗan uwana harun ya kama mini وتروت أخي هارون هو أفضل مني لسانا فأرسله معي يدعى سبقني يتي ألا أدعو وأنا هارون يهين فصاحة المغانا يهين فصاحة المغانا كما يتي وجه مغانا كده فصاحة على شيء لك ألا كأيكوش تاردني كنا منذ الأكباني شيما أبايش دين كاما من من أيتك الله shi aka ce a duniya a tarihin duniya wanda ke cewa babu ɗan uwa da ya ma ɗan uwan shi wani buri kuma ya samu kamar musa da harun akwai abin da ya kai jirgin annabta kaga yana kama ɗan uwan shi harun iya gida shi iya cikin ƙungurmin daji ya nema a ba ɗan uwan annabci yadda aka ba shi a aike mu tare mu kama allah mai tare mu yi komi tare to kan wannan Allah ya kyauta da ya roƙa Allah ya bashi wannan kyauta ta ɗan uwan shi zamanto cewa manzo na Allah kamar da shi yake manzo na Allah kan wannan cewa kuma ka dalilai na magana hu afsumi lisana ya hidi magana ya hidi kalma kaga nan ne magana cewa muhimmancin kamar da Allah shiga albanin mawla babban albanin babban iya bayani ga almajiran shi iya wasiya da yake yi cewa iya jan hankalinsu akan samu a cikin almajirai cikin mutane lallewa da kayi shi ilimi kayi shi komi kayi shi amma Allah ya bashi bakin magana ko karbuwa a wajen mutane kan wannan shi da kasar kai ka mishi ya sa ka gune kama a rubin da kushare ya ce ku bashi kashi ku bashi goyon baya ku bashi goyon baya aikin da a wani aikin Allah ne aka samu wani yawan lokacin mutum zai ji ba da wani waye ma shi na yi shi kaza kaza kaza na shi ya ta yi sai ka wani abu wani kamar kamar shi ba shi ba kuna abin ya lalace abin da abu haka bane ba duk wanda ka san ko da kai shi ilimi ka kama mishi aikin Allah ne aiki eh Allah ba shi karbuwa ne wanda kai ba samu ba kai ma kama ka samu gudun wani abu tun daga abu ne ma kira zaki a wajen Allah ba ba gudun kwaci gona Allah ce da'awa kenan da haka yace kenan ga dalili to alaji wannan wa wahabna lahu min rahmatina mun mashi kyauta daga rahaman mu ta ahawu haruna bai mashi kyauta dan uwan shi ya zama to annabin Allah Allah ci gaba
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا na'am وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
na'am nan ma kuma ya ambata dole su shiga a takaice yace wasu kurufi da kitabi saba'in ka ambata wa da mutanenka a wannan littafi labarin annabin Allah Isma'il kakan annabi sallallahu alaihi wasallam kan annabi Ibrahim alaihi salam innahu kana sadiq alwa'd shi Isma'il Allah mai yabo da cewa mai gaskiyar alƙawari ne dan abin yabo ne alƙawarin gaskiya hali ne mai imani kishi ya shi hali ne na munafukai nasarar ya ce ayatul munafiki salat alama ta gano munafiki uku ce idza haddasa kadhab in yi magana aka ba bayan ta ƙarya ce wa idza wa'ad akhlaf in yi alƙawari bai cikawa sai ya saba wa idza tumina khan in aka bashi amana ko sai ya ci amana wannan abun uku alamomi ne mana abin da ba da muke magana ma'anar magana ba kurin ba dan ya karya ɗaya misali ko na katalin karya ko ta alƙawari kurin haka ba wani haka ba halin shi wani ya zama to haka ne halin shi makareci ne idan haddasa kada a wannan wannan ne mutum da bana ina ma an san shi karya ce ko makareci ne kuma shi ake magana wai da wani ya alƙawari halin shi ke da na ƙalun wani ma kuma da ake tawaran dubu afirkin kenan ku shi afirkin da tabbacin alƙawari hewa hewa turi kaga mugun mugun mugun mugun al'ada ce kenan kana su kana za ka tsaya buga ka kanka wuka ne kana ke wannan kamata ya in ba haka bane ba kai ka zama to misali na kwarai kamata a yaba a ce wannan halin musulmi ne kamar nan jebu musulmi na kwarai ya kamata amma ka baka sufa mummuna kenan alcika alƙawari ya daga cikin imani to wannan sarkarwa da na iya mai cika alƙawari in ya ɗauka iya cikawa yan akwai akan samun lokaci mutane ba sa mutane uzuri akwai inda mutum zai alkawari abin ba da gangan bane abin ya haikali shi abin da ake abin zargi a zaman tun halinka ne kuma kana da damar ka cika kai cikawa zan misali zai yi misali yanzu mutum ba ya ce misali ba da misali randewu ƙarhe misali goma daidai iyayewa a hanya ima sam gosu na sam gosulo abin ya cushe kwaram ba wuce a kwaram kana kallo ba da kai a kwaram an samu kwata wani haɗa hanya ba wurin wucewa ko wani misali manta ta yi turan fanka manta ko gaji ba ta haka wani manta sai ba ka rufe abu kaga da ka zo ba ta abaku a tambayi mutum a bashi uzuri kina ta kai saba alƙawari wanda ba da gangan kashe ne amma sabawa akan abin da ya karyin ka ko ka zo zan baka shiga goma rana sai ko zan yi mun samu ba za zai dan yi ne mun samu bai Allah ya Allah kawo kuma ba ta ba zaga da ka ka saba alƙawari ka ba ka cika ba ni ba ni ba ta cika ba kenan akwai sabawa wadda take ta gaggam shi ake magana zargi to shi ne iya mai cika alkawari kuma wa kana rasulun nabiya annabi manzo ne na Allah annabin Allah nan ga kenan daga cikin hali ta kware ana neman zai zaman to mai cika alkawari Allah ta yake ni wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat wa kana inda rabbi mardiya kuma halin shi yana umartar iyalansa da sallah sai daga cikin halin magidanta kun suke mas'ulai na iyalai kulawa da sallar yara anan sallar ya ce tun daga shekara bakwai a harama yaro sallah sallah daga shekara bakwai sun ce kasa da haka idan iya so a zo a tafi ji haka ya bayan mu je mu je ba a ce yi kaki sallah ya yi kasa da bakwai daga bakwai ta i ma ka hinta a je da shi in ya ji ba ba ma ce a mafi umarni zai ya yi kuma daga bakwai i i ma bai waje ba bugo ba zagi adam na ce ba bugu sai ya kai goma ta ko aka ce annan ne za a mai bugun da ba mai rauni ba ba karya shi ba ko a goce shi ko abin da ban ba haka ba eh wani da musulunci tuni ya tsarin tarbiyyar islamiyya don ana ka a yau turawa suke kare haƙƙin yara a'a yanzu da yawanci ya ce maka dole bayanin bai dacewa ga ɗanka cikin tarbiyya ƙasa da haka ka har gwabzan shi akan fuka bazai yaro tun da wuri tun da wuri ya kan gari da mugu ne ya saba ya san mugu shi zai kuma ya zama tukun jaki buga mace ne komi haka nan abin shi a hankali a sashi hanya ba a shi ta ba a bugun yaro bugu mai sunan bugu kasa da goma an ce ba aikin da ya sallah amma aka ce sai ya kai goma na ga wani abu daban da bai yi ba a ba shi kashi ya ji a sashi hanya haka tsarin musulunci ba da gaske magana kuma da mahimmancin kulawar uwaye wajen tarbiyyar iyansu Allah ya umarni wa mu alaka bi salati wasaqil alaiha kamar su umarnin iyalanka kamar su umarnin sallah kuma da yin hakuri kan sallar Allah ya kira ya wajen jina amru ku fasukum alaikum nara ya kuma su imani ku kare kanku da iyalanku daga wuta kenan dole umarnin Allah ne don kulawa da hidimar iyalai da iyalanka mana yara da mata duk abin da kashin ka hatta da mace kai ne wakilinta cikin wata ruwaya wadda yana gata Imam Bukhari a duwatsun da dukkan ya inganta da nan sallallahu alaihi wasallam ke bayani kan cewa rahimullahi mar'an wa rahimullahi rajulun qam min al-layl Allah ya kan mutumin da ya tashi cikin dare fa salla wa ayqaza ahlahu wa qad mar'atahu cikin dare ya tashi ya tada matar shi fa in abat nadafi wajhi al-ma in ta ji tashi dan wasa ruwa a fuskar annabi mai haka Allah ya kan shi kenan wajen zaka tashi wata ranka tashi ka tara ta ai sallar tare iya daga cikin abin da Allah Allah ya jikin mai haka yace kuma yace in ta yi ka dan watsa mata ruwa kuma zai kuma wani mallan mar'ata ita ma Allah ya dan tsorai mallan mar'ata Allah ya jikin matar da qamat min al-layl tashi cikin dare fa sallat ta salla wa ayqadat zawjaha ta tada mijinta fa ina ba na ta hajji waje da mata in ya kiyaye ta dan watsa mai ruwa mana muna musiya da mata in ki san mutum ya san addini ba ki san ko ki ko kame ruwa ki ko kame ruwa da gaji ba ki gaskiya ya bukatar inda aka san addini ne ya san da manuwar magana amma haka koyin ya wata ruwa cikin mun sai a wata murkima addini ba abin haka addini ba san addini ba da eh mun ma dikare ba dikima za ki ya ji wani kenan wannan iya bukatar wayewa da sanin addini kuma dama sai sun magana ta yanda ya zame da sai da gaya mu da abin da aka ce kina sai wata ga ta komi ne ka ga kuma wannan ko kai ma kuma da ce da irin shi abin mai fadalar gaske haka ta ruwa nan kuma ke cewa idza stayqadha ar-rajul min al-layl wa ayqadha mar'atuhu fa sallaya rak'atayn kutiba fi dhakirin la kathiran wa dhakirat wanda ya tada matar shi cikin dare suka sallah raka'a biyar za a rubuta cikin masu ambatan Allah maza da mata an mutum mai yawa. Kasa lalin zakirai a wajen Allah. Wannan ba akwai masalar cewa iya wannan tashi ina niyyar raya dare awa ɗaya awa biyu ban sama ta da tsawon tsawon halin. A nan sadar sallar ya yake yi idan iya sallah cikin dare in ya zo ƙarshe wuturi ne sai ta da Aisha. Tanzu ka ɗauko niyyar ka ta sallar awa biyu awa biyu ka ka tara ta. ka ga ma ka mutu daga ka sa ta abu da niyya ba abin zai daga ta wannan ɗan salloli kana a mutu wannan raka'a biyu annabi manzo Allah ta Aisha bai tada ta sai ya zo ƙarshe utuli bai tada ta sai sai tada kuma abu ne dai kenan wata ran ba wata ran ayi iya da kyau dai wata ran ayi iya da kyau tabbas nan kenan yana cikin kulawa da magana kuma Allah mai yabo na maganar umarnin iyalai da sallah da bada zakka kuma shi Sama'il وقال عند ربي مرضية يرددني أو يلعل أو يجيش شكرا
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا
طب نعم أبن labarin nan ma zai zo wadda koru filikitab idris ka ambata musu a wannan littafin labarin idris idris iya daga cikin annabawan allah na warku cikin kusan ɗiyan adam wancan bayan adam kayan nuhu da salama ka yi shi cikin tarihi da wanda labari ya shahara kaga a nan da ya ce واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا صديق ne kuma annabi ne warafa'nahu makanan aliya mun daga shi wuri madaukaki wannan warfa'ana wa makana aliya karkashin shi an zo da labarai da yawa wanda suke da yawa na isra'iliya na cewa mala'ikan mutuwa mala'iyar da alaƙa da mala'ika na wani mala'ikun mala'iku wani aminin shi ranar ya ce ɗauke shi su yawo sun yi sama sama ta hudu su gama da mala'ikan mutuwa ya ce na za ku ya ce zuwa in kawo wannan yawo kaza dai ya ce aini kuma waya ba ka ta ayo idris ne ce to ni ina mamaki an ce ku kiran shi kuma daga mutumin da yake kasa a idan wanda da kiran shi a sama ta hudu a shi shine a ne da kiran shi a sama ta hudu wata ruwaya ya yawo ya ji gidan aljanna da abu kishin mala'ika sun je yace zai hutu aka je gidan wuta a gari aka hutu aka gidan aljanna ce wallahi kai kake hutowa ce zan hutu wallahi sai suka hutu ko wahe sura ya koma baya sai shigi iya ta gidan aljanna to labaron da Isra'iliya a labarin ya tabbata nan sarmi ya gamu da shi a sama ta hudu wannan ai ba shi kariya da Musa ya da Ibrahim a sama wannan wata rayuwa ta barzakiya Allah ta masa a wannan wurare wannan cikin labarin ba wani wanda yake da kamshin gaskiya ta fasa kai kurin annabin Allah ne siddiqi ne Allah daga shi wani madaukaki kuran shi mu tsaya nan kurin Allah wa alam sara ci gaba kurin
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا معهم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا Allah ce wa'innan kina annabawa da Allah ya ambato mana a wani wuraren da su a gaba ma dai wa'innan annabawa da aka bamu labari suna alladina an'ama Allahu alaihim wanda Allah ya musu ni'ima ta musamman dan ba ni'ima ta annabawa wannan bayi da Allah ba ni'ima min annabiyina cikin annabawa akwai min zuriyat Adam daga cikin zuriyar Adam kamar Idris wa min hamalna ma'anu da wanda muka doka tare da Nuh kenan magana ta cin ibrahim salam iya cikin wanda domin ba ɗa bane kai tsaye ba ai shi nuhu da salam bayan adam alayhi salam yayi su driskin su ci sun kare ai nuhu alayhi salam duk wani wanda yake sama kasa ayo ana kiran shi baban duniya na biyu abu bashir sani shine baban duniya na biyu wani baban duniya na biyu duk wanda ka samu a sama kasa a yau iya da sassalan nuhu alayhi salam don bayan an yi tufan Allah ya ɗauke ruwa sauran masu imani da nuhu alaihi salam ba su samu albarka zuriya ba sun rasu ba su samu sada ba doguwa nuhu alaihi salam da ɗiyan shi dole ɗin su suka samu allah zuriya albarka ka dole da kaji kenan a sama kasa a yau iya daga cikin zuriyar nuhu alaihi salam bayan nuhu kenan su su suka saura a yau kenan kenan zuriya ta kenan kenan ibrahim iya cikin wanda aka ɗauka a cikin jirgin ruwa haka min zuriyar ibrahim ya ce daga cikin zuriyar ibrahim akwai magana ta annabi ya annabi annabi sahab annabi yaqub annabi isma'il suna daga cikin zuriyar ibrahim wanda aka Allah albarka yaqub kin wanda an baya su kenan sahab da sauran annabawa hatta da isma'il kin ya cikin zuriyar ta ibrahim to isra'il da zuriyar wa isra'il yin kin ɗan yaqub a can har daga ciki irin su musa irin su annabi harun irin su zakariya irin su yahaya irin su isa da zuwa su dawud sulaiman duk cikin zuriyar wannan ne isra'il mutu wa isra'il yaqub shine isra'il dakta banu isra'il ke ɗiyan yaqub da shine ai asalin wanda ake dangana wannan tsiya shine wanda Allah ya tado daga Palestine ya kuje kasan Masar dalilin samun mulki da shi Yusuf alaihi salam ya zauna a Masar tsawon zamani ya mutu yusuf ya mutu sun zama yan gari amma zama yan tirani tsawon lokaci ne a allah ya kawo da musa a cikinsu a tarihin tsawon tsakanin yaƙub da musa shekaru masu ɗaruro masu yawan gaske kayan nan zama fir'auna ko zama musa sun zama al'umma masu yawa a masar amma su su ba addinin masar ba suna nan kan addinin su na na wanda suke aiki da littafi daga wajen Allah ba su bata gumaka suna nan kan abotar Allah ba su bata gumaka a wancan zamani suna bautar Allah illa barin hanya ko kurakurai amma suna kan hanya ta addinin Allah ba sa addinin addinin musarawa addinin kimtawa na batun Qur'ani kiran ga su baki ne ko musu addinin garin sai suka yankon jini ake bautar da su ake masa azaba har Allah ka kuma cikin ana wani halin Allah ka Musa alaihi salam amma asalin zawal Yaqub ne garin Masar da mace ya shigo Masar kenan Allah ya shigo duniya da iya duka ya dauko da gida ya zo da su a duka rayu kuma tsawon lokaci kun Musa zo cikin aikin Musa alaihi salam a akwai dokan bani Isra'il daga Masar zaman baki su koma gida Palestine wannan shine hanzar bigimar duniya su a wancan zamanin Musa alaihi salam a matsayin shi na annabin Allah jagora na al'umma aka bi umarni ya koma can ya yaƙi arna wanda suke cikin yankin Palestine a wancan zamani a zaman addini ya kawai ibadar Allah kawai bautar Allah shari'a Allah shi ne asalin bashi umarni ya koma masa ya koma Palestine daga Masar bayan zaman gudun hijira to wannan abin suka ɗauki shi kuma abin na kabilanci bunu Isra'il sai abu ne na kamar su da kurum su ne ɗayan Allah suka tsaya su da wane ne zaɓen Allah suke ga har a yau mu ba mai haƙƙi a wannan ƙasa Yesu ba haka wani lamarin ba a lamari ne na addinin Allah na shari'a Allah an ba musa umarnin ya koma da su can masar a kai can falastin suka fito dalilin suna kan addinin Allah suna tare da annabin Allah jagoranci annabin Allah kuma kayan su koma a garin ba kuma zane ba ko kenan da mai dalilin dalilin koma dalilin a kawai shari'a ta Allah yau an zo garin kuma kiran Allah kuma ya tsamu akwai mai mai da kuma yi ka bar shi da kurin asalin maganar tarihi da ake ɗauka yau ake yawo da shi ake ta da shi dai shi dai Musa zaman shi a Masar ne an aka aye shi amma a cikin tafida ta banu sitta annabi Yaqub nan ta banu Isra'il aka umarni ya koma can dalilin ya kawo shari'a ta Allah a daura daula Islamiyya a san abin ke to dai Allah ya ce wa'annan da Allah ya jero ulaika allazina an'ama Allahu alaihim wannan Allah ya ni'ima gare su minan nabiyina annabawa min zuriyati adam da cikin zuriya adam irin idris kin wa min man hamalna ma'a nu da muka dauka tare da nuh ibrahim kin wa min zuriyati ibrahim da cikin zuriyar ibrahim kin irin yaqub kin yaqub ishaq kin ne da isma'il kin da wani annabawa haka isra'il zuriya ta annabi yaqub irin kenan harun magana musa magana yahya isa da fara annabawa dawud suleiman adama bani isra'il wa min man hadaina wa istabaina daga cikin dai bayan Allah wanda muka shiryar da su muka zaɓe su kinan bayan ƙwarai ba waɗannan kaɗai ba ga halin bayan ƙwarai mutanen ƙwarai iza tutula alayhim ayatu rahman khamu sujadan wa bukiya idan karanta musu ayoyi na Allah mai rahama suna haɗuwa cikin kaskantar da kai suna masu sujada suna masu kuka na tsoron Allah na jin maganar Allah girma maganar Allah har suna kuka da aka bada umarnin yin sujada a daidai wannan aya ci gaba
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا نعم فخلف من بعدهم خلف bayan zuwa inda mutanen kwarai annabawa da mutanen kwarai wanda Allah ya yaba ga halinsu na kwarai sai amma fakhalafa min ba'di mukhalifun sai masu mayewa na banza malamin lugha na cewa inda aka ce khalafun aka yi fata saman lam kenan masu mayewa na kwarai mai gado na kwarai na kai kasara wanda ya mai na kwarai amma shi na banza ne kenan magadan banza kenan waɗannan bayan wannan na kwarai masu mayewa na banza suka zo su kuma ga halinsu a da'u salata wa tabu suka tozartar da sallah suka san zuciya kurin suka zamanto 'yan tamori 'yan tamori kurin abin da ya musu daɗi shi ne halak abin da bai birge su ba shi ne haram nan daga cikin akwai maganar kenan kaga babban lamari a rayuwar bawa sallah ta ce babban abu ƙarshen wannan malamai gabata ake magana cewa man idan ta sala daga cikin babban tozar da sallah tozartar da ita a lokaci yi rashin yin ta a lokaci wanda har ta kai wasu malamai da sun magabata har ta sabon su umar sun sabon labin umar sun saman farisi da ba sun sabon ka cewa barin sallah rashin yin ta a lokaci da aka yanke ma ka yi ta kamar kawurci wasu sai na gaban abu na hanbal iyakan haka cewa barin sallah kin yin a lokaci kurin suna matsayin kahu irin daga cikin ruwayoyi bayan na abadu wa bayan shirk tarku sala ko adal zai bayan bayan salat mun tarka fakar kafar abin da yake tsakanin bawa da shirka ko kahu ce barin sallah fitarwa ta annabi tsakanin mu da su kahu kahu kahure mu da kahure tsakanin mu da su kudin sallah ce don mun san annabi ta kahurta alkashin wannan fakar kafar ta kahurta maganar malamai magabata suka ta sabanin magana wannan kahurci kahuri ridda ne ko kufur bin kufur a wani alaƙul halin musulmi shi tsakanin wannan magana ko a ce kuma da kai kafirci na raddaba ne kuma da kama suna kafirci kuma za a yi suna kafirci ne illa magana kafirci mutum ne suna ne haka da bai dace ga musulmi gaskiyar magana irin yadda yake al'ada mutum a nan an sa mutum a kai har da babi a wasu littattafai babu ƙwaza a sala babi na ramo sallah kenan mutum yana da dama ya ramo ta ta wuce wani sa mutane sun shanta ke kurum sun fi sallah kurum dai kaga dama an kai ta wuce maka ka ramo ta to nan ba akwai masu ganin ba magana ramo ta Allah lokaci mata inna salata kanat al-mu'minin kitaban mawquta Allah Allah ce wata sallah wata farilla ce mai lokaci akan masu imani annan sallah ya cewa inna salata awwalan wa akhiran sallah tana da farko tana da ƙarshe ga shiga yayi bayani daga azhar daga zawal zuwa lokacin asar ya cewa azhar tana nan malamin da kurkurin asar azur tana nan matuƙa da asar da shiga ba da asar tana nan matuƙa ran ta hada ba magariba na nan matuƙa jami bace ba shi mace akwai ta ɗan taho an wata wata akwai ta ai sha iya nan wannan shi ne suka gaskiyar magana mai neman lahiya kaka kuskura mutum biyar annabi ba dama ramo ta bayan ta wuce mai mantuwa da mai barci su kada ya gane ba ya ba uzuri wanda kan jafi kasar nasar da sabi aka abu malin wakar su annu halar bin hazam sun ka dalilai da dama wanda taliban ta suka zama wani minna na ƙarfin magana cewa sallah da gangam da bari kurin hidda ka tuba allah fasa ka gyara gaba kurin allah mata lokaci yana misali yanzu ya mace yanzu da ana cinkoso a lokacin harfa ana gosulo yanzu ya mace mu yi arfa a watan jimanar gula saboda cinkoso ake a yi arfa ta yi kuma bari sai an kare an watsa mu je daga baya cikin misali muharram sai mu je mu tamu to yanda ka san haji ba ta yi ba an haka yi ta kafi ta ko bayan ta ita ma sallah to amma sallah nasi ya zo an ba da uzuri ga mantuwa da mai barci duk lokacin da ka farka daga barci ka je ka yi ta duk wanda ya mace daga ya tana je yi ta kuma a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko ne sunna kenan ya yi mantuwa bai yi ba sallar a zuwa da asar har rana ta hada dalilin ake hada ko kuma ya yi barci na cikin dare bai halaka ba sai da ta hudu gade gade zahira na mata da su a yakaci abin da sun gana ba ke wani su kaɗai aka ba uzuri amma da gangan wani ma zai sallar shekaru bai yi ba wurin ana biki ana hita ƙayar biki da tara musu su jero su wani ana rayu ana shawara ko a tambile ko kuma sai murutu ana yi yi sun kare ba ruwan wai zo ya gama ya ramu duk wani shiga ta kashe mata wallahi ta tanci ne wadda ta tanci ne wa babu aiki wa babu aiki mai girma ga bawa kamar sallah ta kai bata jin wasa duk wani abu shi ne bayan da yake kaka yadda in mai aiki ka wuce ka sallah in mai aiki illa an baka dama ko doluwa haɗin da kana da uzurin wani abu daban ka gama alzawar la'asar ka kai a zuwa suka yi su amma haka duka su wuta gaba daya labarin ɗin Allah irin kuma masu shiga cikin gafala ma ya kuduci ya misali wata da gafala mutum ya bar sallah shekaru wasu a ce ya zo wuri yara musu ya ga wani sallah a zuwa wasu ya koma geri ya yi raka asabi wasu an ce duka sallah kullum ka sallah a kawo ta wata haka rama to ga mutuwa duk da ce maka bai kara mota abin da ka ba bai ka baka da matsala ka ba kayan shekara biyu uku ba sallah ko goma maka sallah suka ce he kara mu amma ya tsara maka kullum kai sallah biyu a zuwa biyu da asali biyu kuma sallah shekara goma kamar ya gama da shekara biyar za ka matsala to da ma magana ra mota ka ta'addanci ka bar hanya a tabbata ta shigo ta shigo maka bala annabi tuba tana wanke goge abin da ya wuce yanzu kun ka tuba ka koma ga Allah kun ga kokarin gyara gaba ko shi shakalamin taimiyya ke cewa mai irin wannan halin don yin samun lahada da ya asara ya yi wata nafiloli kura amma sallah ta Allah da Allah da Allah ya ta wuce baka yi ta ba kai baka ma baka masa lokaci naka wannan kaga iya sa mutum haka ina ga Umar bin Khattab Umar bin Khattab Abdullah bin Umar sun sanan da ba cikin sahabbai suka cewa dole ba sallah da gangan guda da gangan kullum ka kuce hizo tuba ka ba tuba kullum ba ba kana karam mota sai dai kana cikin masu da aka ware mantuwa ko barci na da gangan kullum gaskiya akwai da gaskiya to wani shine ke rake rake daga cikin daga bayan waɗannan na kware Allah ce fa khalaqa min ba'dihim khalfun aka sa masu mayewa a bayan wannan na banza a da'u salata suka tozatar da sallah wattabu shahawa suka fi son zuciya abin da ya musu daɗi suke hada takura eh abin da ya musu daɗi za su gyara abin da bai musu daɗi ba su haramta kina ko ra'ayi ko ra'ayin zamuri Allah kiyaye yace fa sawfa yalqawna ghayya masu wannan hali kaga tozatar da sallah daga cikin ce ba yin ba lokaci ba ko yin ta bayan da aka ce baka yi ta irin masalla bige-bige kundin na ga ana yi nake yi inda bai samun jimin wani sirri da sallah wani ko kuwa na gano matsala a ce misali a ce shiga kaba ke sallah sai ka samu matsala wani dai wani dai ka yi sallah balle a ce wani bai da wani shi ne matsala ya an samu da yawa mutum shi matsala hamsin arzali ma matsala ce gaskiya ga musulmi matsala ce gaskiya a samu mutum nawa ga arzikin sallah da jan kowar zanzara ana sarki garnama kai ma yi kai ma yi ana tura arziki to wannan ka ga sai abu ne wanda kima muhimmancin gaske da zama to wajen sallah je ko baka koyi ba ka tsaya ka sallah ka san yan surorin ka kanana ka tsaya ka kyautu fatiha da kyau ka yi surorin ka yan surorin ka yi da kyau su kudu wannan su kudu a wajen wannan sai sai sheka kuma ka kana bige-bige ka kasa yan surorin ka fatiha da kyau a gyara ka yan surorin kanana kuma sauran ya sai zama sha Allah amma ka tsaya ka kasu jan sallah kada kuma tsada ke yin damar da kake kai ɗayan damar kenan shirme da kake magana ke nan kenan wa a yi ƙoƙarin gyara sallah a nan sallar sallar ya ga wani iya sallah iya raye ko ba cikin safe yake ya yi sallah ga wannan sallama mu zala ya zo mai alwa ta sallama assalamu alaikum rasulullah annabi ce wa alaikum salam rasulullah irin ce salli fa zaka lamsu salli yazo annabi sallama annabi ce ko ma kai sallah har ba kai sallah ba ko sallah ce sabi ya je buga buga ya dawo annabi ta haka koma da saki haka baka sallah ba kinan ba sallah ba ce sai da su uku yace ya rasulullah wannan ba shi iya wata yake to annabi ko mai sallah ayi kabbara a samu nutsuwa an samu nutsuwa ayi ruku'i a nutsu a taso idan ga masallaci da tsaka cikin nutsuwa wata ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani iya sallah tare da safai annabi ya ce ta safai kun ga wannan ban Allah inda zai mutu a irin wannan sallah da yake irin wannan sallah ya mutu a wani addini wanda ba nawa ba a wani kashi ba ya mutu a musulunci ba addini ba ne kashi ba irin wasu sallar na sallar ce ke amma ba yadda aka gani sallar ce bige bige hussein faran biyar la'an ya ga wani na isma ta fara iya sallah bige bige wani bige bige ya ce bawan allah shekara na kana sallah shekara ta arba'in shekara arba'in na sallah ya ce ayyakuwa ka shekara arba'in ba ta sallah ka shaka abin babu babu sallah ba sallah ba take ai wakil wajibi ai kokarin koyon sallah ka tsaya ai dan wabalin Allah ka ci gaban zamani a aikace ka tsaka surata in suro fatiha da wajibi in suro ne ka gyara su da kyau ka iya sallah ka guda da su ne babban gobe kiyama nan sai manzo ce duk aikin da kai kai ci haji kai sadaka kai zakka kai wane ne sallah ka rabu sallah ki har ko kowa abincika na'am sai in ta yi kyau ne za a yi gaba an ba ta kyau ba ya ka haɗa tafi daga gaba kuma za a idan wata kenan kenan ka ce babban jagoran abin gudubin aikinka ke lazim na mu tsami ko koyo sallah mu ji a koya mana a aikace ba wani dogon gazu zaka tsaba sai malamin sunna tsaya ka koya maka ina ke practical ka a aikace sai an wani saka koya shikenan kuma a yi ta sauran ibada amma mata ba sallah ba ko matsala ka suke magana ya ce sun tozatar da sallah suna sun zama sha'awa fasofi da kawon gayyar za su mata alghai an ce gayyan wani kori ne a cikin jahannama wata ruwa cewa wanda yake cike da mugunya da miki yan mutu a takaice yan wanda aka ce gai aka ce kori rami a jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin girman abun ba karami bane ba ya zama da sahabbai suna zamane wanda sai ji wani ƙara daram ya kace masa bai a tadaruna ma hada kun san wannan ƙara menene suka ce Allah wa rasul alam Allah da manzon suka sani yace hajarun rumi fi jahannam منذ سبعين خريفا الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها yace kusan karamin zumfani ba su da Allah da fadin suka san karamin ne yace wani dutse ne aka jewa daga bakin jahannama yau da shekara 70 iya gangara ya gangara yau ne bayan shekara 70 da gangara shi sai yau kai dangal wuta shine kuka ji karar dara an ce masu wannan halin za a je masu cikin gayya Allah kiya amma ce illa man taba
illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaik fa ulaik yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a
dan wajen wannan lahi da aka faɗi ga abin da ake fata illa man taba kaji wanda za iya tsoratar da sallah dan ta more ne yanzu sai ya tuba wa amana wa amila amalan salih ya yi imani na gaskiya kuma ya aiki aiki na gari ɗan wa mai munar al'adhi da jero ayyuka mugun muyagu bautar wani Allah zina kisan kai ko amma sai ta illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaik yubaddilu Allahu hasiyatan hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim ko kenan babbar rawar dillai da wa mishi a hannun wazi ba na daga ya kaza ya kaza a nema ne ake a tuba da ce ka da duk abin da kai ka tuba kurin kaga duk lahin da aka yi kurin tuba ake da ba a sallah gaba daya yau ka tuba shike ka koma ga Allah yau karin gyara gaba yace sai wanda ya tuba ya yi imani ya aiki na garban tuba fa ulaika yadkhuluna aljanna wa'annan sune masu shiga gidan aljanna kuma wala yuzlamuna shay'a ba a zalunta su komai mana ba a rage musu komai kenan ka tuba ga Allah Allah idan ka duba har ma rahama ta Allah ga bayi laihin da kai ma sai Allah mai da shi lada haka Allah ce ko zaka bazula bazula sai aiki masanat Allah zai mai da sai ya dake mun aikin da koma sanat ta koma aiki ta koma aiki na kwarai don wannan iya sa wasu mun ci a tunda za a mai da zini ma ya koma lada kenan ba a'a yan wanda misali wanda ya rayu cikin ibadar Allah ko da kai daga tuba daga baya an maida aikin ka hasana amila sai a guda amila ta mai lada ai shi aikin lada ne yake shi za a da kullum shi limka shi ake zama limki ta ba za ki nan ka kai ga wanda yake kan ai wanda yake aikin alkhairi a wannan shekar da ka wuce ba shakka ya fi ka ci gaba tunda ka sa Allah ta boka ne eh Allah ta boka kai wurin gyaran gaba haka nan kaka ga yawan laifinka amma abin da ke nema ka tuba ga Allah idan ka tuba alƙawarin Allah ne wanda ya tuba ya yi imani ya yake na gari Allah mai alƙawarin gidan a tabbas Allah bai rike mai komai ne da cin ake na ta da tsohon mai laifi ne tsohon tuba bai ne a a musulunci ba tsohon tuba yau ka tuba shi ke nan sai Allah ta kaɗe ma gawar ta maka maka sa gidan aljanna sai ka ta aibu ne ma ga wanda aka san ya yi ɓanna da mazinaci ne ko da ɗan giya ne da mushirki ne me yake yi sai Allah ya sa sai tuba to kai ka yi hankalin ce mai kawai da wasan kiyar wanda kai ne mutu kai ne kai ne mutu kai ne suka yi cikin laifi kai da kai wannan goro babu an kare a tabbata nan da tabbata tabbata ta juma kabala tuba ta kore abin da ake kayansa kenan wadawa mutum gori da abin da wuce eh kuskure ne kuma laifi ne kai su kai ne kan laifi kai amin addu'a da tabbatar da shi akan lafiya kai ma da tabbatar da kai kai ma ba san da daren ka ba ba zama abin shi dan akwai tallabiya ta shidan kenan ba awa mutum gori tsohon ɗan giya ne tsohuwar karo ce tsohon ɗan luwaɗi ne za ɗan bida'a ne ku kai mana bida'a ne da duka bida'a ne duka muke da Allah ke Allah ga samu tumi tumi bi tumi ko ya ba ayyama Allah godiya Allah tabbatar da mu akan akan sunna akan akan aqida tauhid shi zan fada gurin sai babu abu muka haihu sai muka sumar ga su sabai ko manyan ko gumi kiski ba ta da yawa shi ba ta gumi kiski da yawa ta sabai kuma sai a ba musulunci wasu ma sun kashe musulmi amma suka tuba wasu ma sun wa musulmi illa su yi ɓanna a musuluncin amma suka tuba suka shiga layin yan aljanna jagororin wannan addini Allah za ka musu ya sa ka kuma cikin martaba ta gaba gaba kan ta tsarin sabon haka yana kan mutum da girman nan shi kuma tuba muka kama wani buri kai ma kai maka ta kanka ya Allah ci gaba
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا
na'am dan wa wannan bayani da aka yi na magana wanda ya tuba ya yi imani ya aiki na gari ba a zalunta shi komi shine alƙawarin da Allah mai jannat adal aljanna gidajen aljanna aljannan zama na aljanna ba a zuwa a dawo an an je kenan an je kenan wuta ake shiga a fito inda ceto amma aljanna an je aljannan zama allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib wanda aljannar da Allah ya ma bayan shi na kwaye alƙawalinta alhali ba su kanta ba duk da ƙaunin akwai gidan aljanna da ni'ima kaza aka amata wasu ni'imomin daga ciki Allah kuma suka yi suka yarda suka yi imani to wannan aljanna Allah ya tabbatar ma bayan da suka tuba suka yi imani suka yi aiki nagari innahu kana wa'aduhu ma'tiya shi kuma Allah alƙawalin Allah idan ya alƙawali tabbas zai tabbata zai zo abin da na ƙaunar ya ce lafi mu nafi ya lagawar لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا aka ga maka yanayin aljanna la yasma'una fiha lagawa ba a jin magana banza ba hayaniya ba kuramniya aljanna illa salama sai aminci kuram wani ya ce illa ƙilan salamun salamun salamun alaikum kuwa junanku mala'iku su muku ƙarshe salamun ƙaunan da rabbi bai shi Allah a salam gaba zai ce a salamu alaikum an ƙare ba an ƙare shi Allah kai zan fara gaba wannan haka gidan aljanna ba hirar banza ba hayaniya ba kuramaniya illa salama ko illa ƙilan salama salama sai kurin sallama amincin Allah amincin Allah wal humul zukuhum fiha bukuratan wa ashiya kuma da musu alƙawalin abincin aljanna liyafar aljanna ba ta yankewa na garin juna da ke cewa an ce a can babu rana ba ce sai da marfi kinan amana ba ta yankewa a kowane lokaci akwai liyafa akwai abin morewa a gidan aljanna bai yankewa a ce a yanzu ya yanka daga baya iya nan da'ima Allah kai mu lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته